السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رجال أنا أشيل فاكهة وكذا روحا Thank you. wata mai kama da ita bayan yi mana magana a kan domin ko suɗi wato abokin zama mummuna ko kuma abin da za mu yi aljani da sa'ar wato abokin zama da yake mutum girki na gari mutumin kwari wanda ake so a abokansu a gari a jiki domin a fa'idar jiki bayan yake cewa almarin يتأثر بجميعهم يخرج ولا تأثير سوى بعضهم جماعة ويخرج بمجالسه ثم أنا كان يخرج ومجلسهم بيت جماعة ما لبثت مجلس وكان فيما لما تأتى بنجا وعشية والنوم ثم أنفك وأتم والنوم لألاد أمين والنوم لأبدا أنت أبوه في أتيك إذا da su zama an san su da wani hali da shi ma za a san su da wani hali da za a yi abu mai kyau ne ko mara kyau yake wani musulmi ne domin tsawon biyu shi ne kalli shi kaɗai ɗinsa in ya fanta yi da kuma ne da shi kaɗai ya kuma ake ana shiga da shi wasu zai raunar da bautar ubangijin sa. Rani wani ɗabi'a ta ɗaga da ɗin yana da wasu kaɗai ko da ta yi ne kuka kai kaɗai babu wani aboki da zai cewa ga wani abu da za ka yi ko kowa ke ɗan ya fi matarka ya hana ta kula da idan mata ta ce kawo ya ce da yake ne ba ta fi ko na bugungumi ce don haka babu kasawa ya zama ɗan adam mutum musulmi yana da abokin zama wanda yake ya kawo ne a abu dahu yana ƙarfafa masa don tsanta wato ta mata kuma kai ya karfafa maka zuciyarsa ya taimake shi akan abin da yake ya aikata na alheri lissayi ila rabbi domin tafiya zuwa ga ubangijinsa da'ima dan adam haka yi yace wa suhbatu ita abota laha sha'anun kabiru fil islam tana da sha'ani mai girma a musulunci fal anbiya'u bal ulul azmi wa rusul sai annabawa kai ba ma annabawa ba irin aji da gaske wato manzanni ya ce irin aji a yanzu ne wannan sifa ce ta cewa ba ta haƙuri ne amma azumi ne wani ne ke azumi ne ke irin azumi na abuja da kuma kudin da ƙarfin ne kuma kansu amma su ƙarfin azama ne da sauran wato annabawa din an kira su haka ne saboda sai da su shi ne wannan abin da kawai da suka wato a kullum su akan harkar da'awa da kuma a mujabaha da suka yi da waɗanda ba musulmi ba akan abin da ya shafi la ilaha illallah ba wanda ya kai su san wahala akan to yake cewa sun yi annabawa to ba annabawa kawai ba ilmin azumi na hudu ne daga cikin manzanni waɗanda ake cewa ilmin azumi ne ittakabu lahum ashaban kowanne da cikin su ya riki wasu abokai ne wannan babu wani mutum a cikin annabawa da ba shi da abokai waɗanda suke zama tare da su su tasirantu da su ya ilmantar da su ya ɗora su a hanya da nuna musu shari'a ya ja su zuwa ga aljeri ya dora musu a kan hanya da turba da gwadabin da zai kai zuwa ga Allah madaukaki da kuma shiga aljanna fa isa alaihi salatu wassalam kun ga annabi isa alaihi salatu wassalam da yake cikin ulul azmi ya kuma yana cewa man ansari ila Allah wa nan ne mai taimakona ina ansar ina da za su taimaka mini zuwa ga Allah kaga ba wai saboda shi kadai da zai iya isar da sakon bane amma dai sunna ce da Allah madaukaki ya zaɓar wa annabawa da zama tare da su akwai mutanen da suka yi suke tafi tare da su suke ɗaukar shawar su suna ziyartar su a kuma suna alaƙa da su wanda shi ne za su zama zakaru yadda dabi na dukkan abin da aka je annabawa da su zai ilmantar da mutane da waɗannan su ne farko waɗanda za su karatu a wurin su kuma a ga wato alamun nasarar cin wannan da a wata su a kan waɗannan mutane ai abin da yake nufi da amfani ila Allah man yu'minu في الدعوة إلى الله ومن يريد به وجه الدعوة بكل مثال يوضع الله سبحانه وتعالى ونبينا ونحن أنصاره الذي إذا القرآن يأتيه هواء حواليه يوما عندما أن صلى الله عليه وسلم من سوى باب ولي الذي يحسن النبوة إلا كان من أم إلا كان له من أمته حواريين وأصحابه yake babu wani annabi da yake annabawa sun faɗi yana da sahabbai yana da hawariyun hawariyun abin da ake ciki ne zaɓaɓɓu na musamman na daban duk mutumin da yake kuma da harka irin da da'awa da kuma irin wannan karantarwa musamman annabawa to Allah na uku yana ware masa wasu mutane da za su ne na daban wanda suka fi kowa kusa da shi suka fi kowa sanin abin da yake tafi da shi da ilmantarwa da karantarwa a domin taimaka masa wajen cin nasarar abin da yake yi domin ɗan adam ina ganin ta da janna cewa ɗan adam shi kaɗai ba dama ya iya dukkan duk abin da ya kamata a cikin yayin cikin na daga hatta ko abin da ya shafi da awar yana da kuɗi buƙatar wasu kusa da shi nuna mara da abu kaza da yake gudana da abin da mutane suka fi damuwa da shi in shi misali yana rage da mutane da kuma abin da ya kamata a tattauna a kansa saboda matsala ta fi faɗi ta fi ƙarfi a ɓangare kaza da kuma irin fi'a na mutane wato irin ƙarfi na mutane da ya kamata a ba su tunawa ta musamman samari ne ƙanana ne manyan mutane ne masu aure marasa aure duk irin waɗannan da kuma abin da ke gudana a kasuwa mutum ba kasuwa yake zuwa ba yana buƙatar a kudu da abubuwa ke gudana da kuma ba su shawarwari a kan iya na duba wajen har abin da ya shafi jihadi shi an yi da ɗaukar kalmar Allah wani kuma ba su lama yana neman shawarar sahabbansa ko ya ba da ilmanni cewa a kaza wanda da cikin su zai ce ya rasu da lafi wannan wahayi da aka yi ma ko a shawara ce ce a ra'ayi ne kawai dawa shawara ce yake gani ya kamata a kaza shi wanda da cikin su ce a dabarar yaki in an yi kaza in a ganin ya yafi kuma sai an sun sama da farma ta sai koma na wannan wato wannan yana nuna mana ba wai sun fi shi hankali ba ba sun fi shi sanin abu ba amma Allah mafi ke sa mana tarbiyya mu da zamu zo a bayan sa shi idan ya wasu shi ana masa wa'ayi a shi ba dai ne ne yin kaza mu ko a zamanin mu babu wa'ayi don haka ya kamata a cikin mu zama ya saba da ɗaukar shawara ya saba da tuntuɓa ya saba da kuma neman mafita akan abubuwan da suka auku ko abin da ake tsammanin ko tsoron zai auku a babin wato wannan lamari Allah ma ke da shi a abin da ke nufi game da amsa sai ke ai mai ne ne ne da a wasu Allah yake ne shi na sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittakhadha lahu sahiban fi hayatihi Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aboki nasa na rayuwa a cikin wannan rayuwar wanda ya zama har Allah maka tafiya a mutum da sunan abokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال سبحانه الله سبحانه سوى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يا إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذ يكون أبوك أبوك حتى الله مؤمن الأمة المسلمين بكذا سواء waɗanda suke kan sunna da waɗanda ba kan sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba duk sun yi ijma'i kasaf cewa wanda aka yi tafiya ta hijira da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wanda Allah ya nufi a wannan wuri da cewa in ya kuri da ba ilimi ba wani bane banda Abubakar a radiyallahu anhu kasaf duk mutumin duniya ya san wannan ba wanda ya nufi wannan ya fi ijiyar da ɗan mutum ba mutum ɗaya da ya saba da mai san abubakar da wanda ba ya san abubakar duk ya yi shi ake nufi a wannan wuri da ijiyar ɗin nisa ijiyar kuma nasu ne kan cewa Allah maɗaukaki ya kira abubakar da Allahu anhu sahabinsa kuma sunan sahabi asalin sa kenan wannan wuri yau da ake cewa sahabi ma domin lafazi ne shar'i ba lafazi ne aji ba ba lafazi ne da aka same shi urfi ba urfiyan ba lafazi ne da shari'a ta zo da shi wato shari'a ta zo da shi lafazin da aka same shi a maganar Allah madaukaki ko a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san malamin ta kasa maganganu zuwa kashi uku akwai alfaz lugawiyya akwai alfaz urfiyya akwai kuma alfaz shar'iyya na hujja da za ta ji ana amfani da su ko ne zama asali ba a tsako ne daga nuna larabci ko ya zama an tsako ne daga al'adar mutane ko ya zama shari'a ce ke amfani da waɗanda abu yanzu misali kalmar alwala wani in lafazi ne lafazi ne na shari'a kafin zuwa mai zan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin alqur'ani a jahiliya duk larabawa ba san wata kalmar da suna alwala ba shi abin da ke babu wani da zai da zai zama da alwala al-wudu tawaddu'a ba wani ya san me ne abin da sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kuma alquran ya yi alladina amanu idza qumtum ila salati fa'tubu bi aqd da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yin amfani da lafazin alwala cewa a wani wuri kaza a wani wuri kaza a wani wuri kaza amma kafin nan babu wanda ya san wannan lafazin wani kuma wani ne lafazin ne na shari'a bane shi a ɗariƙarci ba a san shi ba ba na ɗabi'u na al'adar mutane ba ba na ɗabi'u na ribar larabci ba ba ɗan kamar na ɗabi'u sallah sallah na ɗabi'u a larabci an san shi tun da kun zuwa manzon sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam akwai na ɗabi'u sallah abin kuma da ake yi da shi ne addu'a in an ce sallah ana nufin addu'a an yi larabci amma sallan nan da muke yi ita da Allahu akbar kuma da muke ita da assalamu alaikum wa rahmatullah a ita a sa mata wannan sunan sallah wannan lafazi ne ke kuma na shari'a muke samu ma'ana isti imani ne shari'i shari'a ta ce amfani da wannan lafazi a wannan sunan sura ba a wancan wato ta asali ta addu'a ba abin da muke da kuma da shi duk wanda ake ce masa hadi من الله صلى الله عليه وسلم وأكل أنت أو كان من يهدي لزواجا وتكلم لفقد الله إن يكون بصاحبه لا تأمن إن الله ملعنه ثم ولد به في أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومن يوم أبو بكر كسر في وسط صحابي من الله صلى الله عليه وسلم بنفس القرآن من تفسير هذا أن يأمن بولد da wannan lokaci da wannan kuma kuma ta tana ta musamman da Allah ya ci ya zaɓe shi a kai jinta malamai suke faɗa kamar da suke cewa na ƙarfi yana cewa a kazalika qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam li sadiqihi fadin da Allah sallallahu alaihi da abokin da yake cewa inna Allah ma'ana يدل على أنه موافق لهما بالمحبة والرضا فيما فعله وهو مؤيد لهما ومعين وناصر فإن ألا مؤيد بيد سوى إن الله معنا يضام إلى ذلك أبينا من أن صلى الله عليه وسلم يبيع أبو كنت أبو بكر رضي الله عنه أي كنت ولي إسراء من أتنوى من منه فإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيع أبو بكر رضي الله عنه الأولى شراء كل سموه شراء سموه أبوه شراء الرحاب المطلوب يولد ألوك ألوك المسلمين فيها وفي مكة هو مدينة ألوك المدينة إذا كان قوته النبي صلى الله عليه وسلم يجي أبو بكر لا تحزن kada ka damu ka kwantar da hankalinka inna allaha ma'ana lalle Allah yana tare da mu biyan na biyu ku ne abin da yake faɗa shi ne wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna allaha ma'ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar tana nuna abubuwa da dama da su na farko tana nuna cewa Allah madaukaki yana tare da tare da anan ma'ana shi ne mai taimako da kuma ƙarfafa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da abubakar kafuran nan kuma tana nuna cewa muwafiqun lahu ma fi ma fa'ala Allah maɗaukaki ya dace da su ma'ana ya yarda da abin da suke so da abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na yarda da abin da suke kansa da abin da suka aikata kuma sannan yana son su kuma ya yarda da su me suka aikata wannan hijirar da suke yi aikin alheri ne aikin kirki ne kuma abin da suke kai kuma ya yarda da su kuma yana ibada ko ban ji da domin da baya tare da su ba zai gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abokin nan nasa inna allaha ma'ana inna allaha ma'ahu yana tare da su ta bangaren a taimakonsa da kuma kwantar da hankalinsa da cire musu tsoro da kuma yarda da abin da aikata ne ne wannan kuma da babu wannan abun Allah ya yi musu kuɗi wata magana cewa a cewa yana tare da shi ba domin duk da Allah ya yi musu yana tare da shi to ma'anar guda biyu malamai sun kasa ma'iyyatun lahi ila kismai ma'iyya ta Allah cewa a ce Allah yana tare da wani duk inda ta kama sa Qur'ani to iri biyu akwai ma'iyya amma ma'ana ta da magani cewa Allah yana tare da bayansa baki ɗaya ko duk halittarsa wajen ne wajen abin da suke faɗi a yana bi wajen ilimin abin da suke aikatawa yana tare da ma'ana bi ilmihi wa basarihi wa sanihi Allah mai ɗauke yana tare da kowa da kowa da suke halitta da mumini da kafiri shi yasa ake cewa da waliya wajen ilimi amma sai da magani ta haɗa kowa da kowa babu mutumin da zai kuma a wani wuri ya aikata wani abu a ce Allah bai sani ba ko bai kuma ko bai sani ba babu wani Allah na tare da shi a nan shi ne aikata wannan abu ma'ana wannan tare din ma'anar tare a nan ba ta fassara mana ma'anar ƙauna da soyayya da ke nufi mun gane ne amma yana tare da shi da iliminsa da jinsa da gani da yana ganin da duk abin da ke kuma ya san abin da ke aikata wannan nau'in da farko ke ne nau'i na biyu na ma'iya ita ce al-ma'iyya al-khassa wato ma'iya ta musamman kasancewa Allah ko shi ce Allah yana tare da wani to wannan ita kuma idafa akan wakkan ma'ana ƙari akan wakkan ta farko yana zuwa da wani cewa Allah yana tare da wani ma'ana yana san abin da yake aikatawa yana ƙarfafarsa yana kuma taimakonsa shi ne ma'anar wannan إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ألا أنا أتنبأ إلى ستة أولا أن أقول ستة بالشعور كنت بايده بايد على الأولا هلبت بايد بيت بايد بيت أما تارد آل سوى لنا الجيس ولا غير في تارد هذا كما يدى في مقامتي ينا وفي المقام حفا تشكيل أكيد وكيف أنا إن الله معنا سبقوا به bayan Allah ba tare da ilimin ilimin da tare da su kuma ganin da ke da yana tare da su ya kuma su to tare da wannan kuma ya dace musu da abin da ke aikatawa ta bangaren abin da wato cewa yana son abin da suke yi ya yarda da shi kuma su ne su mutuwa su shi in ya yake cewa a wani hada kala su fiye da su don haka ne su fiye da su da wannan ba su ta fi ba don haka ya kuma yin hajji sunna wanda ke kuma duba bisa da mai hajji sunna da kuma islam ibn suriya yana cewa don haka su biya da ibn uyayna ta biya da ibn uyayna ɗaya da cikin manyan malamai ne a na musulunci ina cikin malamai cikin imam malik ibn anas yana cikin malamai makka a ƙarni na biyu da shi da wasu suna cewa inna allaha عاتب الخلق جميعهم ألا يجب في حديث باتئوه في نبيه جمالة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أولى لتبنى يتحدث كلام يتحدث كلام يجي إلا أبا بكر بل أبو بكر أنا بسبب الجنة أكيد الآية اللي وجهها آخر كلام جميلة حكم نزعنا صلى الله عليه وسلم في كلمة يموت لأن الإجابة لا أتنسى وقال هل سفيان بن كتب الجوهرة سوى من أنكر صحبة أبي بكر دين الله من إنكار وتستحب ستر أبو بكر رضي الله عنه ومن قال أن صلى الله عليه وسلم يجي مع أبو بكر بني kawai yake kawai ai abu bakar ma ba ma abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahabi ka bane sai yake wa huwa kafirun wannan mutum kafiri ne ya lana shi kazzaba alqur'ana domin ba ya karyata alqur'ani haka ne duk abin da alqur'ani ya tabbatar da shi cewa abu kaza kaza ne duk kake ne ka kalle da shi a'a ba kaza bane wannan ne ne ayyuka magana Allah ne kuma hukuncin ka kafirci ne ke tare da addinin musulunci in mutum ya musulmi ya zama ba musulmi ba yana da yana da hadari kwarai a wannan maganar ta ga bayan kujiyar da uyina malamai sun ma ijma'i a kan alƙurƙuri ya kasance ijma'i wajen da shine wannan aya yana cewa malamai sun yi ijma'i ta kaf a kan cewa duk mutumin da yake abubakar ba abokin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam a tukari domin ƙayyata wannan magana da Allah subhanahu wa ta'ala abokantar da nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar abokantar da ke tabbatacciya da Allah mai shi ne haka Aisha radiyallahu anha tana ba da labari tana cewa a shi da ta tashi da gidan shawali ne da da iyayen da biyu suna musulmi ma'ana da ta san lokacin da baban da musulmi ne mun da kuma da musulmi take kuma tun da ta yi waye take ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na aiki zuwa gidan a kullum sai ya zo gidan da sabu bukuratan wa ashiyar aka aikan ta kai al-bukhari cewa sun tana karama ta san manzo sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ke tsakanin su da abubakar Allah ma ya haɗa su abokin da ne su baya rabuwa da shi kullum zai zo sabu kuma ne wanda abokin ne su wanda abokan take da abokin da ne sai ka zo da safe ka zo da yamma ba ma kawai abubakar ke zuwa da yamma da Allah kuma ma su nama ba don yi nuna maka darajar abubakar ko yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke shi a ba wato ba ɗauka ce ta wasa ba a a shi ke zuwa wurin ka su yanka kuma su fita tare kisa an wata rana a annabi da abi talib radiyallahu anhu ya zo da yadda aka soki umar ibn khattab ai mun san lokaci ko a cikin tarihi ana bayyana mana lokacin da abu lu'ulu a ba man yake yake ne masallaci ana cikin sallah a ya zai ruka ya taka har takawa guda shida ya takawa sai na umar ibn khattab da ya ma ba a lokacin da aka yi wannan ba a tafi abun da ba ya yi a cikin maganganun da yake yi wata rana aliyu da albani ya zo da ya gana kuma ta da samu shi ne abdullahi da abbas yake ba mu labari yake yana da wani da ban umar ana duniya ta kafin ya rasu sai ya yi wani hannu a kafata ma'ana sai an taɓa kafata sai ɗaga sai ya yi kalma ana fakata an dafa kafatarsa ake magana sai wani mutum yana cewa baka bar yake na rantse da Allah baka bar wani mutum a bayan ka ba wanda yake a ahabbu ilayya an alqa Allah ta'ala bi yadi al-amali minka yake babu wani mutum da nake sha'awar nake fatan kuma na fi son a ce na haɗu da Allah maɗaukaki in sadu da shi tare da irin aikinsa irin aiki ba da babu mutumin da nake sha'awar a ce aiki na irin naka ne kamar kai abdullahi bin abbas yake ina da kai na kuma na aliyu ne yake wannan mutum wani ne aliyu da abu dalib yake cewa wallahi babu dan adam din da yake so a ce shi aliyu ya haɗu da allah maɗaukaki bisa aikin irin na a ce aikin sa irin na a aikin aliyu irin na wannan mutum zo yake iya kuma zuwa kafar mun ji ne ba wannan ya nuna ne akwai alaka mai kyau tsakanin su babu kafin juna babu kyaman juna duk mutanen kirki ne masu son juna bal aliyu alfahari yake yi da cewa shi yana tare da umar bin ibn khattab ne kawo da mutum ko ne kawo da mutum a cikin magana ta su sai yake da shi kai ai ba ya ganin ma in sha Allah kana da damuwa dan na tabbata ina kuma kyakkyawan da yan cewa Allah madaukaki zai hada ka da abokan zumunci haka yake Ali ne ke da kuma cewa Allah zai hada da abokan da na da gani suwa da abokan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abokan ma'ana Allah zai haɗa ka da shi domin kuwa sai ke cewa kan su ne sau da yawa na sha ji shi a yi ne na sha ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa خرجت انا وابو بكر وعمر دخلت انا وابو بكر وعمر ذهبت انا وابو بكر وعمر yake na ta ji da baki na mai kun ne na inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana yace ni da Abu Bakar da Umar mun yi kamar mun yi kaza mun a ni da Abu Bakar da Umar mun yi aiki kaza mun yi tiya mun yi tiya mun yi kaza mun aiki yace wannan lafazin ya nuna mun cewa hakika sai abokin su waɗannan mutane ne guda su kuma kare Allah mun su ji da Muna jawo da daga baki ba. Shugaban Allah. مبررة جميل فكرة أنا أبو عبد الله أي بدون مبررة ما تجي تجيب في أنا ما كمان توصف في لا يملك أن يجيب في قبل إذا لنا سوى وإلا مجاني باية أن من أقول أبو منورة كانوا كوكما حرقة الدنيا وتو sahabbai manyan ya irin waɗannan bayan Allah ko kuma da suke tuhuma sahabtakar abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani zai to an tace an yi ijma'i ko an yi ijma'i an haɗu a kan cewa wanda ake nufi ibnu tsohon ba su yi nufin ba wani bane ce abuwa ma'ana har masu wancan addini da ka tafi ne wanda suke da awar suna son ahalin yanki a rubi'a har su sun yanke cewa abubuwa da suke yi haka ne ba ta wani zai ce a cikin da ka fi a ijma'i to kuma ya za a yi shi a yanzu da shi abokin amma kuma suke sabu daɗi wajen hutu da abin da an kama ne ko ko hawa ba a yi abin da suke cewa shi a dace basara da wannan aya inda ya yi sa ibi cewa suke ɗanyi asali abubakar dama kafin yin yin munafiki bai ma ji da annabi ba wani ya biyo shi ne wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko shi ne dama ya taho da shi saboda gudun filan ɗin kafare kada ya ƙarfi wajen maganganun da za a yada a bada labarin kar a samu wanda zai bada labarin su ya alinge ya sa ya ɗauko shi ne saboda sharrin sa ya jawo shi ta ɗauko wannan wani lokaci tana faɗin wannan maganar ne ba don daɗinsa ba ba ta da daɗi kuma amma abin tana faɗa ne saboda التفادع ووجه لأن بني الرجال منهم جماعي وجرى ثم جاءوا أبي أنت بكم سيرة أن يكون سلام ويجرى حتى اليوم ثم وين يسعى في مصر لا تحزن إلا أي يا جنس سيد لا تنسى ya ga duniya ku ji ta tsorata ba ya san addini ko sa yake ko tsorata yake ga har ya zama cewa yana da ciki shi ne a yi sanar da wasu kuma da lafiya ko yi su cewa ai shi alhuri wai su bakin ciki da yamuwa ɗayan biyu ko zai zama da'a ko kuma zama sako to duk abin da aka hana shi ko bai zama da'a ba don haka ake sako kai sai da kan da su kwakwani kwakwani sun sun gano cewa ma'ana su sun kwakwani a kan da za a mutu ne ma'ana in ba da'a ba ne ne هذا زي ما مرة فيها كمان بسبب تعاونين سوء من السوء أكيد أي ليه مني في سما النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ثلاثة أحزاب جدا كان بنا بدأ بدأ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغاية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه هذا مفهوم شو أنا بقول إنه كوثر رواية كم إيه ده أبو جعفر تجي مثلا إلا إمام مالك لكن أبو جعفر أنا محمد بن علي أبو جعفر ولا أتى سنة ولا مثلا إمام مالك علي في الحسن الحسين في محمد سيد علي بن الحسين اسمه محمد ابن علي بن الحسين اسمه الباقي وفيه اسمه ابو جعفر وسوره روايه لموسى في روايه القران من نور فانزل الله سكينته على رسوله انا بعض الاولين اما عليه فانزل الله سكينته عليه saboda gudun kada wani wani ya koma kan abubakar fa anzala Allahu sakinatahu an tu alayhi akanta ai ba ka tura ko wani ne aka ba sun ce a'a ai ba aka tabbatar ba ba dole ne da kan wannan da ake aiki mun yi yadda wato mafi karan a yayin waɗannan mutane da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke suna da su su na farko abinda mutum zai duba Allah maɗauki ya koro wannan maganganu ne wato ɓangaren yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da abokin nasa ba ɓangaren zagi ba ne su don haka yana tare da su kamar da muka rasa wancan magana su ke kimiyya cewa yana faɗin wancan magana ne saboda yana tare da su ya yarda da su a halin yarda da abin da suke aikatawa a lokacin da ke musu magana kuma duk mutumin da za a ce Allah na tare da shi to baya nufin cewa Allah maɗaukaki zai azabta da shi ko wani abu idan da kafiri ne wanda Allah bai yarda da shi ba Allah ba zai iya yarda da shi haka ne ba mu inda muka ga sai Allah madauki ya faɗi cewa yana tare da wani kafi wato ma'iyya khassa sai kana faɗa mana wannan ma'iyya guda biyu akwai amma akwai khassa ko yawa amma cewa Allah na tare da halitta ta mu'mini da kafi su ko ne da bangaren ya san me suke yi yana gani kuma yana ji wannan daban har dabbobi Allah na tare da me suke yi mun kuma amma nan kana zancen Allah na tare da mutum yana san abin da yake yi ya yarda da shi sannan kuma a yana kare shi yana sanya kamar wannan ba a faɗa sa idan ba a lokacin da akwai kuma akan mutanen da suke mutanen kirki da Allah ya ɗauki ya san a wannan abokin zai kafin zama daga baya to ba zai zaɓi shi a matsayin abokin ba haka ne domin Allah zaɓanka ba irin zaɓen mu bane mu da mu san gaibi haka ne kai ne za ka iya ka samu aboki ba ka san halinsa ba sai sa haƙi sai Allah ya aboki ko za ka yi aure kai ne kai binciken hali sai ka ji ka samu waɗanda suka san mutumin sai su ba ka labari ai ko wani mutum kirki ne ai ko wani yana da matsala ai ko akwai buƙatar a majalisi haka ne saboda saboda kai ba ka san gaibi amma wanda yake shi ne alamin da zai yi wasu kayan yanzu da zaɓen aboki abokin ne shi ya san abokin ne ne da baya zama kafiri amma ya haɗa su da annabinsa ya haɗa su ma su yi tafiya a lokacin da ake neman a yanko kansa a kawo za a sami yaƙuni guda ɗari ai kun ga wannan magana ba Allah ne zai wannan abu gona wannan rashin dabara da rashin wayar in abin haka yake ne to ba zai zama daga Allah Allah mai ya san abokin ka sun faru ya san a lokacin da ke faruwa ya san kuma abin da zai zo a baya don haka ba shi ne wanda zai ce wannan abu ya zaɓi mutumin banza ya haɗa shi da manzansa sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ke wannan magana kayan ne kayan ne kuma kayan ne fadin kuma cewa ai maganar wai ma'iyya suna cewa ai inna Allah ma'ana wai baya nuna cewa ko kuma nabarin ashab wasu na cewa idan an ce mutum sahabi ba ya nufin mutumin kirki wanda ke zama sahabi ai mutumin banza da yake duk wani magana da ba da ranka ya ɓaci musu faɗa ba a'a don ka fahimci cewa waɗannan mutane ƙyamar da suke wa addinin musulunci ta kai da sun taɓa alƙur'ani sun taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun taɓa sahabban sa balle na sunna amma duk abin da ake yi ba wa a ana san ali dai ana wa dai ne shi ne ma kusan ali ba a ba da haka ali ali dai shi daban mutanen kirki ne haka ma san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki ne da kike haka ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin guda uku wato wani wasu jigo ne guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam da ba ɗaya ke yi da sahabbai da ahli baiti da matansa kuma gaba ɗaya su mutanen kirki ne masu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu son da'awa masu son manufarsa ba wasu mutane da ake kaza ta zafi wannan bangaren ko watsi da wannan bangaren ba a'a wajibi ne mutum ba zai zama musulmi ba sai ya zama wannan bangarorin gaba ɗaya yana tare da duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da shi lafiya ne kai suna cewa wai ai sa'a da abin da mariya inna kawai cewa ta bibi kuma inna allaha ma'ana wa la yadullu ala kulli ya Allah kuma in ya in ma in fa qala li sahibihi wa huwa yuhawilu an yi zaman ne wannan ba ce mulki ta an da ba da kuma kuma a tafarta da yake kallon kasa wanda ya bayyana an ce masa in ba shi ne amma kuma ba shi an ce masa a tafarta da haka kenan baya nufin ƙarfin sahabi sahabi ko ne zama wato a musulmi duba ku zo da mutum zai tallafa wa kansa ya tsora wa kansa ya hana shi ya yi wani abin da a yi da abin da ke so ka ke ana kusa sun yi ke yawa mutane asalin alƙur'anin ba ke yi in da yanzu ya saba ma wani abu da suke kai ya suke masa ya fi kokarin su zawo in kayan nan da zai yi ba to za su tafi sahabbai su ko nan gun ba dai dole sahabbai su gaba dole kawai qur'anin da zama yana yana hidima da aqida kika ce faɗin wa'annan abubuwa in an ba da labari a wani cewa wani ya yi alaƙa da abokin da tafi wani kuma kuma ba ni ne zan haka nan Allah ne yake magana da manzansa wanda ya gaya wa sakonsa ya ba da shari'arsa ya kawo wa al'umma su zai ba da hanyarsa ba zai yi a ce Allah madaukaki ya zaɓa masa mutumin da yake a mai kirki mutumin banza matsayinsa ko wanda ya jiki ya zama cewa suna irin wannan tafiya tare da shi sannan magana cewa ya ta hazar ya aikin da ya yi laifin haramun ne kudu ya sa halaye sau da yawa za mu gina ƙur'ani Allah madaukaki yana hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ba wani da yayi ba ko wala tafi kafirina wal munafiqina wa da azabu me yasa Allah yake cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kafirin an yi kafin ne ya hana kaga don an hana mutum abu an ce ya ta hadin kar ka damu ran ya ce ba shi masa amma da sun so su fassara su cewa kada ka yi bakin ciki domin ne biyu a wajen kuka ji mun hauka to wannan duk ba abin da kuke ciki illa wato hikma tsananin adawa da kyama da addinin musulunci don mutum da abubakar ba in har ne sun abubakar to abin da yake ciki ne musulunci da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mai musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ne fa kuma Qur'ani ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zafi abubakar ya zama abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kamar da muke yi aure don ka a kiyaye irin waɗannan manzanni kuma alwadi ne a tsara karatu a wannan fage ɗin insha Allah zai ba da dama a bayyana wa jama'a abin da ya kamata a waɗannan wato wurare a kan abin da ya dace Allah ya kiyaye إن يكون بصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا يملك سوى أبوك كان تداوي إن الله معنا أتمنى أن من يسكين كان الملك في عينه يكون كل الملك هذا إذا أبوك أبوك من من سوى أبوك إذا أمرك إذا مثالي وأن صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله معنا da kamata yake inna Allah bari Allah yana tare da ni ba na ni kadai da sun samu wannan da sun da shi har ma da shi ko ai wannan ko ita kun aka samu ba ta nuna cewa kayan ba a tare da yayin da a cikin annabi Musa alaihi salatu wasalam ko shi fara ashabu Musa inna la min rasulina ko قال كلا بل إن معي ربي wannan ma'iyya sosai a nan za faɗa ma'iyyi ne faɗa amma duk da haka an ɗaya da shi tare da sauran mutum ya yi mutum da ƙoƙari da kuma ƙarfin adawa yana sa ya manta abubuwan da yake karantawa kuma ba ya fahimta Allah iya yake fa akbar Allah azza wa jalla sai Allah mutum ya ba da labari bi anna linabiyina sahiba linabiyina sahiban cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da aboki ويقول عليه الصلاة والسلام ثم النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي جاءتي أسكن وأتوا الأمة بعدين من سبيل سبيل فيه بدائي والذي في صنف في صنف أن لما سورية تخيلت الألوقة wato ya zama cewa soyayya da take masa ta yi jini ta yi tsoka tana kan su ake yi da kalili yau a wasu malamai sun sabani a kan ne bambanci tsakanin kalili da habibi zan yi da wani tsawon lokaci a nan a wasu su ce habib ya fi kalili wasu kuma su ce khalil ya fi habib matsayi wasu kuma su ce a a dukkan su abu ɗaya ake nufi yau amma dai abin da bazan ga ta faɗa shi ne khalil sama yake da habib kuma kasancewar a hulɗa ɗin nan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya rike shi a matsayin khalil shi kuma khalil ba a yin da yawa wanda suke son su hanyar ya rike tun da annabi sallallahu alaihi Allah ya dauke shi a matsayin kari to shi sa ya faɗi wannan da a ce a cikin al'umma ka ga wannan nuna a cikin al'umma ba su da kari mun ga dole ma'ana a cikin al'umma duk wanda ba Allah ba to annabi sallallahu alaihi bai dauke shi kari abin da ya faɗa shi ne da a ce zai dauka to in ya tashi dauka abin da zai dauka mun ga dole wannan dalili ne akan akan abubakar mutum ne me wanda ake ma wahayi wanda ya san a Allah madaukaki zai gaya masa in ya yi in ne zai bi ba Allah madaukaki ba ya ba zai gaya masa kan kai kaza in zai bi mutum zai bi ya sallah da Abdullah bin Ubay bin Salul wakti da yau domin wala ta kun ala ahadin min kuma ta abada haka Allah madaukaki ya hana saboda ya san ba mutum ciki ne sarkin sallah akan ɗaya da ciki wala ta kun ala kabari kuma sai ka tsaya ma akan kabari a cikin da lokacin da ya tsamaki abubakar a matsayin aboki yake hulɗa da shi har yanzu gidansa a rayuwa ta biyu a kullum kuma su zama tare a wajen yaƙi wajen da'awa ya fito ya zo gidansa in ya ji yawa fa gidansa yake zuwa sun yi babu abin sun gidan abubakar yake wata rana da abubakar da umar sun fito za su tafi wani yunwa ta zane shi ne wannan bayan Allah waɗanda suke kowa daraja a duniya bayan annabawa yunwa ce ta fito da shi daga gida tana cikin fuska da manzo Allah ta tsara su ta ga magudu su ne abin da yake da gudu ba su kan da har an sana sama ya dauki dutse ya daure cikin da shi saboda yayi dubin nauyi nauyi saboda tsabar yunwa manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam yau da kowa da rabi Allah ba shi ya bar shi a wannan gurin kuma ya nuna ne duniya ne shi ne inda ba su yi ba da Allah ya yi wa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam canji da yake ba za a ce shi ne wannan to ba shi da wasu abokai da na shawara da wani zamani da wanda zai kai mu ziyara su zauna su tattauna ban da waɗannan ko irin waɗannan su su biyu ko da su ne a cikin kenan irin mutanen banza ne waɗanda za su zo su kafin ka kamar suke cewa su masu wani abu suna cewa ai daga baya ne suka kafin to wanda aka san zai kafin ka daga baya me za a yi ku duba duk abin da zai faru ba kafin tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya babu musibar da za ta faru da fitinar da za ta faru kafin kiyama in bidina dijjal bidina dijjal almasihi dijjal yau halitta sun Allah ya ci zai zan kuma kan wannan magana zan ba mu janniya mu da muhimmanci wato Allah madaukaki ne ya bani wa mutane ya bani manzon sa mutane kuma sannan ya zama cewa Allah madaukaki wajen zaɓen nan nasa shi ma alimin gaibi ne baya zaɓen mutanen manza ya haɗa su da annabi kuma idan akwai matsala a abu Allah baya shi faɗa yake shi ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa kafin ya mu ujaba babu fitina da ta kai irin fitina da ta kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabban ashe Allah ya gaya wa manzo cewa fitina da jin za ta yi jin jin mutum ne yake da abin da zakka da fa da ra'a ba ko a hutunka kuma ba mai gane haka sai ne zai umarci sama ta yi ruwa ta yi ruwa ya ce ƙasa ta tsoro da tsire da tsirar yana da wuta yana da aljanna hikimar ita ce zai tsaya gaban mutane ya waɗannan abubuwan ban mamaki har ya kira mutane su zo su bi duk wanda ya bi su ya halaka wannan fitina ce babba har an sanar da wani fitina da babu wani annabi sai face ya tsoratar da mutanen da zai gida da dukiya mun gane wannan idan Allah madaukaki ya ga wa manzon sa sallallahu alaihi wasallam da dai zai zo kafin kiyama za a fito da shi za a kaza ya ake da ta ba da labarin abokan nan na ta alheri mai ne mutanen banza ne bayan ka za su kaza za su kaza za su yi addini bai ga maka wani ko akwai wanda kuma bayan ka inda aka same su addinin ya karfafa ƙarfi da har suka zo suka rusa manya-manyan abokan gaban musulunci a lokacin kuma suka je yaƙi Allah ya ji addinin da ya ɗora su a kai ɗin shi suka yaɗa kafin shekara ashirin da biyar da zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabci da kuma a lokacin da ya rasu shekara ashirin da biyar ta farko a cikin annabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne ya cewa an rubuta waɗannan manyan nauyi guda biyu fadita da ruhu a ƙarƙashin ruwa ko waɗannan bayan Allah musamman guda biyu da kuma da biyu. Mun ga wannan hanta in mutanen banza ne a cikin za mu samu nasu a Qur'ani Allah ya ci gida mun cewa bayan ka tafi ba za su yi za su kaza za su kaza kun ga tsare mutum tsare da rai ne da Allah ya ci gida mun. Kamar yadda ya ga wa annabi da akwai alwasi da jami'i akwai alamun tashin da kiyama manyan nan guda goma da za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza amma annabi Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan yin da akan wannan bayan Allah ne ya gode wa za a daskata a wannan duniya Allah da manzon za a daskata ko kuma waɗanda ba ka san Allah ba ka san addinin Allah subhanahu wa ta'ala to ga ji abin yana da kullum mutum ya duba abu duba na ilimi duba na adalci duba kuma wanda yake a na hankali Allah wanda shi ke taimake mu to anan abin da yake faɗi shi ne lau kuntu mustaqilan min ummati qalilan da zan yi aboki a cikin al'ummar nan tawa yake da tafattu ababakar to da na da abubakar walakin da abu ko ko dan uwa na ne da kuma da islami dan uwa ta ta musulmi sannan kuma wa sahibi abokina wannan kuma ne nafsi ne a kan cewa sai na abubakar aboki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan abu wannan kuma wani ne ce ai duk ba a buƙatar ma a je a saka wani ba sallan ne dama ana wannan maganganu ne saboda an samu masu irin waɗannan maganganu ne ina ba ba ne ba ku wani labari bana lokacin aikin hajji a mun gwaro arba muna kan hawa musulmi to a wannan lokacin za mu ga mutane suna fitowa da wasu a kafa wasu a mota da gudun halin da suka samu kuma a mun gani ba ake kwana mu ko kuma da zafi a ne a tsara sami nan a yi ba kuma a cikin wasu sauran ayyuka da kan yin da muna da ganin kan tara gurbin da ke da wasu ɗalibai da kuma da da muka yi sallar da magariba muka yi isha'i muka samu wani yin kusan da mun bacci ne mun da ba su yi a kan jira wasu ma suna da ne ko ga wani su ne duka ne kula da sun su da kula da suna da ɗan don don da ɗan larabci ya haka ba su da ɗan yi ne suka zauna ko suka samu wani suka zauna ko da yi ko da yi ne an ci da Najeriya, inda da Najeriya suke yi كانوا إيران كانوا كذلك كذلك إيران علاقة النبية بإيران كذلك duka idan suna amfani da wannan dama a ko'ina su ga cewa sun dawo mutane wani zuwa ga wannan cikin to kai mun kuma jami'a da ke daukar da mun ga muhaji domin su farauta mutane za ga cewa in boko mu yawa ana jin su irin wannan abubuwan da sun ya da duniya ai da kuma da ta da ya ka su zo su kuma haɗa hannu ko ai wani wannan da mun ga mun wanda galibi ake yaudarar waɗanda suke jami'ai suka zauna suka ga wani wannan mutum da suke fiye ne su a Najeriya su ne wasu da suke a kan wajen mazhabar yanzu yana ba su amsa sai muka tashi ne muna sauraron don suke bari mu jiki ne da muke da rasu ba akwai malamin babban shi ne na rasu amma akwai ɗayan hanya da suke gaba da shi ke yin fassara shi ne fassarar shi na ne duk da mutane da yanzu ko ya ce a hauza ko ya fara hauza ko ya kuma hauza ko ya ko shi ke kansa ko ya fara yana kasuwa to shi hanyar hannu shi ne faɗa da fara da wasu shi kuma sai fassara da larabci da yawa masu cikin da shi kuma wani akan kan suna cikin tattaunawa da kamar da kamar shi ke tafiya ne matsayin matsa wata mata ba kuke yi ko kuma an yi da ko mai yi ya ba ta yana ko ki kuma mai yi ko ki ki ki ko ki ne matsayin ali ko ki ko a Najeriya ko ki da ko ali an yi kuma ki ki ko ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ne ko da aka zara da aljanna ko ne magana ko kamar ne da amana ke da suke yi kuma an ce mutum a yanzu suna nufin wajen lalini kuma da ke kuma mutum da jahilcin da suke cikin na hakikar nuna mutane su da kuma yadda suke so wato yadda malaman na su suke biya mu sai da a ina jin jiki sai da ne ka kusan mene masu yawan gobe a cikin sai ba sai ba da kuma kake duk ana da mun mutu ko ba in ne masu yawan abubuwan da ake sai ba da kuma sai sai da wani mutum in ibada wani an ka so kuma wani shi ne ko ku ne sun cewa ka san cewa a Qur'ani akwai nassi da kan cewa Abubakar sahabi ko ku da yake da aka yi da Allah ne ne ne ka da kawo aya aka karanta masa ilmi ilmi da zamani ko ku ne ko ku aka ce ka da Abubakar ake yi ku da Abubakar ko ku kuma ka kawo mana aya wasu iya wani wata ƙur'ani da suke magana a kan aliyu ko wata aliyu ya biyu haka su fassara wa malamin ya fassara wa malamin malamin su ma biyu aya a ƙur'ani da suke nuna aliyu da aliyu in ya nuna da gane ne da akwai da aliyu ne mun ne da aliyu amma a kawo mana aya a ƙur'ani cewa aliyu da hadu ne kamar da aya a ƙur'ani akan ne to wannan ne ba aka sun da kuma aka jawara aka tattauna sun da wani babba in kima da wani da yake kowa a cikin rurani yake ba za ka zuwa nan babban mutum ba ya zo mutu ba kan da wani kira shi ne ne shi ne ne ne a da su an yi ina da yake da yin samun su ba ina da yin yin a cikin rayuwa kuma cikin ko ya zama mun da yake da shi da wani ai ni ma ina da mun ko cikin kai da da shi da shi da ko kuma ya zama cikin ko kuwa cikin ko muku ba da mutum daya sai ne shi da ko abu ko da yana da shi da ni ba wanda ma yake da su kadai da mu da ne su da lokaci su ma da ka sai ka lafiya to shi a lokacin da kuma ba shi ma yau ne ya rage ake tattauna da su a biya mu aya ake zuwa kan aliyu da halilu daga cikin alƙur'ani ba tarihi ba fasa nassi ake wannan aliyu ake yi ne yi shi ba ba samu daɗi sai wani ma da shan ko ai magana ce ta asalin addini da ke ce a kan magana ce ta imama da wasu na cikin ina da yadda ne ke yi ta ranar da ko ma ba ne kuma ne da shi da shi in ko ba shi ne ba ina ma ne kuma ba a Qur'ani akwai aya da take nuna imanin da Allah ya yi bayan da Allah ya fara kawo kawo aka yi aka yi yawo aka yi da akwai aya Allah ya yi da ya yi aya da take nuna ma ku ku da kanin ne to to mutum mutum bawa Allah ne kawo ayin nan ayin nan ba a hannun su ba babu ba su ya san ta wanda ake gaya musu cewa ita ce to amma ba su hannun ba saboda ba hannun Qur'ani ce malamin ne babba ya yi kan da rauni a lokacin nan akan akan akan yana yi ne ne ne ta ba ko su ba sai kuma ga wani mutum uku ayin nan ne can sai aka wada musu إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين تقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أنا ما أقول لك أنا أنا أنا فارس أو أنا كثير من يوم يوم يوم لم تكن فتاة من المتأكد وتفسر لأجل دعاية الرجاء ليه ما أنا يوم هو دعاء تأتي بكل وجه الآية بعض الناس مسلمين بعض الناس مجال الخلافة في تطاول من يوم من يوم من بيان متى آية هذا تطاول متى هذا جاء متى بعض يكون بعيد بس هذه هذا توجيه في أكثر الجنود yanzu ka yarda babu aya a Qur'ani da ta tabbata da alimin da hadisi yake babu ta yarda babu aya Qur'ani da take magana a kan imanin ayyuka take babu to ana cikin wannan shi babban nau'in ne da yake magana a kan Bukhari ya yi ina da Bukhari ko yake ne da ne ne samu ne ko ne samu ne ana tsoro mu bai taɓa kuma labarin haka ne wani da ya mun ko ina nuna muku hasha kuma shi hasha ne abin da aka gina shi ba shi ne a sati na da za ka gani ko ko ko zaman mutane ba ka karatu shi sa idan mun yi hayaniya har ma ka dauka da wani ne ne ma mun yi ne ya mun yi saboda rashin karatu in kuma kuma an tafi karatu in ka zauna ba ka da karatu wannan ayyukan da ke nufi da kiskoki na tsaya duk a cikin sauki da a kawo sai da nufi ne shi babban malamin ne a lokacin ana cikin wannan kuma da aka zo aka ce an nemi tsaya ba a cikin alƙur'ani a kan cewa aliyu na da zan bayan da ana sanar shi zama kaɗi shi ne zama kaɗi ba an rasa ta da kuma babban malamin ne da ake fassara maganarsa ne ne da ana asma wannan lafazin da ya faɗa ke asma haka yi na saboda da haka zai yi ina jin gaske ba zai ce asma gobe kuma kai ne ce ina jin gaske ya yi kuma hannun da ga kuma ina amma jin gaske ya yi a yi jin gaske ne ko ita ana asma wani kuma da dama ba ba lalin kuma da ke da ko ta ya samu muka ba da an samu wani ya samu har suka da shi ya ga wani da shi ne bangaren domin tsari aka yi kuma aka yi kuma da bayan da aka yi ƙarƙar yin yanzu babu wani abu da zai kawo shi ne ba wani da yake manta ce shi ne wanda yake da shi da wani da yake da shi da wani da yake da shi waɗannan mutanen da su da su ke imanin cewa zai sa ayyuka da su da ne ne ne duniya kuma ne ya sa ya samu mutane da ba su da yin yanzu dan ne ne yana da wata wata da mutum ne da zai amfani to haka dai muka gani ya tashi domin an yi kuma zuwa da mu wanda da mu da hankali da ya tashi ya ci da wasu dama waɗanda su da gaba za mu da gaba ne ba a nan kuma nan su ba ne su ina biyu ne kuma ɗan Najeriya ɗin da ɗin da yawa Ma'ana wanda sallama da shi suke gaskiya da wannan kuma su da shi da shi da shi ba haka ba yi shi ko ba su da shi amma kuma ya ne shi da sakamakon zai wahala mutum a ranar nan ke yi bacci da jiki ne kuwa in yi addini da kuma har dan an yi da shi da shi ne ka da shi yanzu a gaban mu ta nemi aya ta Qur'ani a kan sanin sanin da samu ta nemi aya a kan sahabbai da sanin da amma da aƙidar sai ta tabbata ma da wani sun yi da alƙar zuwa kuma da kafin ne yanzu kafin da mutum a kan abin da ba da da yake da kan ya za ka yi wani shi ya sa abin da mai shi su za a wani da ke ne shi ne da wani ko ma zuwa kafin wannan da ne ka asalin da in ma ba ku sani ba waɗanda su ke da ita don su ke da yin ba ita kuma ta faɗa ne duk kuma zuwa mace da ayan ne su su kuma zuwa faɗa ne waye ya fi faɗa ne ne an zuwa mace da ta kuka da mu ne ayan ne ne an zuwa mace ayan ne haka yake zama yana da abu da ke nuna maka shi ne jahilcin a samun yamma da wasu a kan hakika yin tafiya da ayan ne to a cikin wajibi a kan ayan ne kuma kawai da sau'a da sau'a ne kuma ta to a kan su sai ai jawabi ina da shi kuma in sha Allah mu ce ne sai ku kala da kawai mun kuma ne labari yana cewa wannan hadisi ne sabbu alaihi min asani nabi sallallahu alaihi wasallam an yuzu sahibahu a annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yana ziyartar Abu Bakar Abu Bakar Abubakar ne dani wannan mutum ne ga wannan ko shi shi ne marfatain akwai wata rana sau biyu تقول عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها كانت سوى لم أعطي أبوي بل خمسين معنى من رواية لماذا؟ إيا إلى مجازين إنا وهما يزيدان الدين كيف تسمع الدين يوم معنى كل رواية يقول إنه لا أجدون لذاتي إلى مجازين ولم يمر علينا يوم babu wani yini da ya taɓa yake mana in ya yaƙi na fi ne fi ne wanda sun da babu sun da sai ba su da an san da ya zuwa gidan farafai na hali gefen wato yini gidan guda biyu ne gefen nan guda biyu ne ma'ana bukuru watan wasi farkon wani da kuma ƙarfin shi ne da kuma bayyana yake da babu misali yake aljamin misali shi fa wato abokin zama na kirki ya famu ta bin zangi yana tsaye ta lokacin da ba ta nan ma'ana in ba ta nan abokin kirki ne yake yana faɗa alheri a kanka ba za a zauna da shi a yi jibarsa ba haka ne da haka da in ka tashi na wani abokin ka samu abokin kirki ba abokin banza ba ويظهر وجهك yana kuma bayyana soyayya da yaka idan abarta in kana nan a yuzminka min rabbi yana kusantar da kai zuwa ga ubangiji yana ba ka shawarwari kan zama mai da'a ya koya maka yadda zaka kusanci ubangiji ya kusanci mai sai da yanzu ne in zuwa ga ubangiji inda cinka ina nasiba ya kuma sai da daga in ka manta wa ya kubbuka ya kwataitar da kai idan ka fanta idan ka wato da fala لا تسمع منه الا قولا طيبا فذاك بيكون بدك منك ما وجدنا الا ما جانا ولدك من ذاته وفعلا حسنا تكون ايدي من الشوك واختر دمك كذاتي في طريقك اعنيك كذاتي ناصحا مخلصا وبنصيحه كما تنمي اخراجي في صحبتك وجه ابو كنتك يمكنك اذا سليت زي كل كانت تنقصي idan sarauta in kana ma'ana mutum ya tankaci ya samu wato zakata wa yuqawwi himmataka kuma zai tsarfafi himmarka idan ba ufta in ka yawana wa akthir kuma ka yawaita min jalasati salihin idan cewa fa an muka yi zuwa abokan lamanka kullum majalisar mutanen kirki ita ce majalisar zai shiga ka yi abuwa wa ahli khair da kuma mutanen kirki wal jumu'a da masu mutunci da makarin akhlaqi da masu dabi'u wato na kirki والقرآن والورع تكون بالدنيا بالعلم والعلم بالعلم والأدب تكون أدبي بلد من الأعلام وإن الدين ما تجمع فيه أبو كنفة من الأعلام من فتاة أن أبو كنفة في الدين وأخذها فرق أبو كنفة من أين من كل جبال الدين وأخذ أي دين حكما من كل جبال أخذ أبو جبال من دون جبال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرض لمن كان يتكلم من صلى من حتى صلى عليه وسلم. مثلا يعني كيف تجي فرق بين بعد ذلك وبعدين مثلا بس جاء بالبيت يوم بالي في المرأة amma yana cikin abin da ke sa mutum ya ji an fahimci karatu to an yi karatu tambaya da zama mai alaƙa da karatu alama ce cewa an fahimta akwai wani hanyar da ya ko a yana kuma misali ne ne mai tafi ne da dubbanin zuwa ga mutum lokacin a zara zai shi da hanyar shi ne wanda a zara da la'asar ne ko iya a zara zai domin zai iya dawowa gida ya asar da ke ba in mutum zai dawo gida da asar da ke ba sai ne sannan suka a zara in yanzu sai sannan su gida ne sai da asar tare da mutum rawar ke ji sai asali abin da ya kamata mutane su fahimta ya kuma wanda abin ya yaƙi da yawa mutane da ƙasar da jam'i ba abubuwa ne guda biyu muka lazi wani ba guda muka lazi wani cewa in ana kasan dole a jami ba haka ba yau ba shi ne ko jami ana yin sa ne idan tabbas sai lokacin da tafiya ta tsanani wato akwai ga wahalar tafiya ga kuma nisan tafiya yau amma haka kawai ba shi ne ko duk lokacin da za ka tsaye ko kake ke so na yi lokacin abu yau sai da kana tafiyar mai tsawon da za ka dawo gida lokacin da ko yau da ya da jini an yi ko kuma ya ji amma ka zo gida sai ka shiga gida kuma sai a kira sallah duk nasoci da suke magana akan wajen cin abu kuma sallah ne suna kan ka aiki ina ba zan fahimce ba za ka abin sai a yi abu Allah ya sa mu dace